بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمة الله عليه أبو عثمان الصابوني يا رسول الله da arba'in da tara bayan hijira yanzu da muke magana safiya ce ta lahadi zama na ƙarshe insha Allah da muke na daura ta goron sallah ƙarama na wannan shekara ta mila hijiriya 1445 2024 yau safiyar lahadi kenan wanda biyar ga watan shawwal wanda ya dace da sha hudu ga watan april kenan za mu tashi ne darasi na ashirin insha Allah inda malam ya ce as-salatu khalfal imamil muslimi barran kana aw fajir har yau daga cikin tarasu na aƙida ta magabata akwai sallah a bayan shugaba wanda yake musulmi nagartacce ne ko mutumin banza na kwarai ne ko na banza duka za a yi sallah a bayan shi to wannan shine abin da aka samu daga aikin magabata domin da inda abin yake shugabanni suke jagorantar juma'a da kuma idi su shugabanni ko kuma su wakilta wasu su jagoranci idi ko kuma juma'a to daga baya ne mu yanzu abin ya canza za ga malamai misali suke yi don haka malam ya ce wayara ashabul hadithi aljum'ati wal idaini wa ghairihima min as-salawati khalfa kulli imamin muslim haka ashabul hadith ahlus sunna suna ganin juma'a da idi guda biyu da wasunsu daga cikin salloli za a iya yin su a bayan dukkanin imami dukkanin jagora shugaba wanda yake musulmi barran kana au fajira nagartacce ne ko ko mutumin banza nagari ne ko na banza azzalimi ne ko ba azzalimi ba ahlu sunna suna ganin halascin yin sallah a bayan shi haka wa yarawna jihadal kafara ma'ahum haka suna ganin dacewar jihadi na kafirai a bayan shugabanni shi ma jihadi ana yin shi ne a bayan shugaba ba wani malami ba ko ustazu ko kaza ko shugaban wata kungiya ce zai jagoranci jihadi shi ma wannan ana yin shi ne a bayan su shugabanni wa in kanu jawaratan ko da sun kasance ba wai zaurori ba ko sun kasance azzalamai ka ce jawara ka ce zawara wa in kanu jawaratan ko da sun kasance azzalamai ne fajara mutanen banza wa yarawna du'a lahum bil islam haka ahlus sunna suna ganin dacewar za a yi ma shugabanni addu'a bil islah ta hanyar gyara wa tawfiq da gamdakatar wasu da dai samun gyara to ne shine abin da ya kamata addu'a ta gari ga shugabanni ba kullum ba tsinuwa ba kullum ba nuna cewar ana cikin musiba da bala'i da zagi da cin mutunci duka wannan ya saba mata farki na magabata abin da ake so addu'a addu'a gare su bil islahi wa tawfiqi was sala wannan shine kullum idan shugabannin suka gyaru har zaka samu daga cikin magabata wannan cewa da da addu'a wacce in ya san in yayi Allah zai karba to da zai aji ta ne ga shugaba al-fadil ibn iyad ka karanta i'tiqad na bukhari ya ambaci wannan daga karshe su kaga gyaruwar shugaba gyaruwar al'umma ce amma mu kullum tsinuwa da zagi da kaza da kaza da sauransu haka addu'a ce ya kamata a yi idan ka samu mutum yana addu'a ga shugaba daga magabata ka da wannan min ahalus sunna wa basdil adl fi ra'iyya da kuma yin adalci ga wanda ake kiwo waɗanda suke al'umma kenan wala yarawna al-khuruj alaihim bisayf ahlus sunna ba sa ganin halascin yin khuruji fito na fito da takobi ba na takobi ba hatta na baki huruji shi ma na baki domin na baki shine ke kaiwa ga takobi to ahlus sunna ba sa ganin halittin tawayi wa in ra'aw minhum udula ko da sun ga abin da yake kaucewa ne karkacewa ne anil adl daga adalci ilal jauri zuwa zalunci kuna sun ga abin da karkata ne daga adalci zuwa zalunci wal haifi da kuma karkata to suna a ba sa huruji ba sa tawayi ba sa fito na fito ga shugabanni bi saifi waya rauna kitar fi'atil bagiya haka suna ganin halascin yaƙar gungun da yake yayi suka yi tawayi gungun da suka yi tawayi ga shugaba suka fanɗari hatta tarji'a ila ba'atul imamil adl har sai sun dawo ga da'a ta wannan imami wanda yake adali shine faqatu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah kaga wannan matsala ta sallah a bayan musulmi wanda yake imami nagari ne ko ba nagari ba to wannan shi abin da aka samu daga daga halikunna shi ya sanya zaka ga a Sufyan al-Thawri in ka duba littafi na i'tiqad nashi na cewa ya Shu'aib la yanfa'u kama katabtu laka ba zai amfane ka ba abinda na rubuta maka hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajar har sai ka ga dacewa yin sallah a bayan kowane nagari ne ko kuma na banza wal jihad da kuma jihadi shi ma a bayansu ila yawmil qiyama yace was sabr tahta liwa'is sultan jara amma adal da kuma yin haƙuri ƙalƙashin jagoranci tutar shugaba shin azzalimi ne ko ko mai adalci ne duk za ka yi haƙuri ba za ka yi tawaye ba aka ce in ma nasiha ce za ka yi wa shugaba to fala ibdihi alaniya kada ka wannan nasiha a bayyane in ka keɓe da shi sai ka mishi wannan nasiha qala shu'aib shu'aib ya ce fa qultu li sufyan sai ke ce wa sufyan ya ba abdullah shin wai sallar gaba ɗayanta wai sallar gaba ɗaya murfe da sai bayan da muka suke ke da sallar gaba ɗayanta shin sallah gaba ɗaya ba za ki ba sai a bayan shugaba ƙala sai ce la'a walakin salatul juma'a wal idain kamar da mala ya kawo a nan ciki sallar juma'a da idi guda biyu za ka yi su halfa man adarakta a bayan wanda ka riska salli halfa man adarakta e wa amma sa'iru zalika amma sauran salloli fa anta muhayyar an baka zaɓi an la tusalliya illa halfa man tathiqubi kada kai wannan sallolin sai ga wanda ka aminta da shi wa ta'lamu annahu min wa ta'lamu annahu min ahlus sunna wal jama'a kasancewar wannan ahlus sunna ne wal jama'a kai to kaga wannan shine abin da malam yake so ya ce maka kenan sallar juma'a da idaini ana yin su a bayan shugabanni haka shi ma jihadi ana yin shi a bayan shugaba wannan shugaban jara an ma'adala sannan kuma za ka yi haƙuri a kan jagorancin na shugabanni ba za ka yi tawayi ba ko ka yi fito na fito karanta a shari'a na abubakar al'ajurri sannan kuma sauran salloli fa anta muhayyar in su yana sauri an baka zaɓi Allah tu salliya illa halfa man tatiqu bihi kada ka yi sai a bayan wanda ka aminta da shi wa ta'lamu annahu min ahli sunna wal jamaa kasancewar wannan ahli sunna ne wal jamaa sai ka ji a ka ba bayan shi to wannan shine abin da ya faɗa wanda ya ce ya shu'aib bin harb idza waqafta bayna yaday Allah azza wa jal fasa'alaka an hadha al hadith wa idan kana gaban Allah Allah ya tambaye ka akan wannan zancen da muke da kai yanzu fa kul ka ce haddathani bi hadal hadith sufyan ath-thawri ka ce ni sufyan ath-thawri ni ne na faɗa maka gaban Allah summa khalli baini wa baina rabbi azza wa jalla sannan ni kaman da Allah akan da hujja na gaya maka abin da na gaya maka malam ka duba ga yaqini yace ka ce ni na faɗa maka summa khalli baini wa baina rabbi azza wa jalla sai ka banni da ni da ubangiji na eh wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ka gane cewar amma wasu mutum zana gaya maka cewar to ai lalibi ake a kake kake lalibi kake lalibi amma ba san gaskiya a an san gaskiya wala me amfani aku annabi to ba a san gaskiya ba abun wa san gaskiya ai lalibi ake ko da Allah zai karba mana a mu ba lalibi muke musa muna abin ne a bisa yaqini ga karantarwa ta annabi abin da yake shine dace da sunna ka zo kana magana wani ai lalibi ake wa san gaskiya malam yace al-kaffu amma shajara bainas sahaba kamewa ga abin da ya gudana tsakanin sahabbai kada ka dinga kutsawa game da abubuwan da suka auku tsakanin sahabbai na fitintunu da abubuwa na ah, ta- na na sa'in sa da sauransu wannan ya ce wannan ya ce ko abubuwa da suka faru dai a a tsakanin sahabbai malam ya ce ahlus sunna wa yarawna kaffa suna ganin za a kame amma shajara bayyana ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata dahiral alsina da kuma tsarkake harsuna an zikiri ma ya tadammalu aiban lahu akan ambatan abin da yake kunshe da aibu ga wannan sahabban to za a kame eh amma shajara bainahum wa naqsan fihim abinda kuma yake bayuwa zuwa ga tauye wato naqasa su tauye su wa yawna tarahuma ala jami'ihim ahlus sunna suna ganin za a ringa jin kansu ana nema musu ah, rahma ta Allah wal muwalata da kuma soyayya jibinta likafatihim ga dukkanin sahabbai gaba daya har iyo ahlus sunna wa kadhalika yarawna ta'wima qadri azwajihi suna ganin girmama matsayin matan manzon Allah radiyallahu anhunna ajma'ina wa du'a alahunna da yi masu addu'a wa ma'rifata fadlihinna da kuma sanin fifikonsu da fayalarsu wal iqrara bi annahunna ummahatil mu'minina da kuma tabbatar da cewa lalle su su iyayen mu'mini ne wa azwajuhu umma hatukum malam ya ce dukhulul jannati bi fadlillahi wa rahmatihi shiga aljanna da falala ta Allah da kuma rahamun shi ai shiga aljanna ba ta dalilin aikin ka bane kenan ko kokarinka ko raya da ranka a'a shigar aljanna bi fadlillahi wa rahmatihi da falala Allah ne da kuma rahamarsa malam ya ce wa ya'taqiduna suna kudarta wa ahlus sunna wa yashhaduna kuma suna shaidawa anna ahadan lallai ɗaya ko maluwa ne ne dai la yatajibu lahul janna aljanna ba ta wajaba gare shi wa in kana amaluhu ahsanal a'mal ko da aiki shi daga cikin mafi kyawun aiki wa ibadatuhu akhlasal ibadat ibada shi kuma ta daga cikin mafi tsarkin ibadoji wa da'atuhu azka da'at haka aikin shi na da'a biyayyar shi shine mafi tsarki na da'a daban Allah wa dariqatuhu murtaba hanyar sa abin yarda ce to duka wannan ba zai shiga aljanna ba illa ayyata faddalallahu alaihi sai Allah ya mashi falala fayujibu halahu bimannihi wa fadlihi sai Allah ya wajabta mashi aljanna da baiwar shi da falishi dan yanzu in ka duka duba kadai da wanda Allah ya maka ta za ka iya biyan su ka tunanin ibada ka ko kokarin ka zai iya biya maka wannan ni'imomin ni'imar gani ni'imar numfashi ni'imar kafa da gare ka da hannu da gaba da Allah ya halitta ka ya yi ta ya ahsana komai naka to kana tunanin wannan kadai ma kana iya biyan wannan ni'imomin misali numfashi kadai mutum zai biya dukkanin bukatar da ke so cikin sauki wani numfashin bai iya fitar da shi ita wata hanya wani fitsari misali ba zai iya yin shi ba ita wata hanya haka haka haka abubuwa da wani ba zai iya cin abinci ba hida ya mashi allura wani hida a sami ruwa shi ni'imamin Allah yasa wa in ta'uddu ni'imatallah kaga mufrad ne mudaf yufidul umum in ta'uddu ni'mata ni'matallahi kaga anan sai ka ce in za ku kididdige ni'imomin Allah aka ce ni'imar Allah aka ce ni'imomi la tuhsuha saboda mufrad ne mudaf wa mithluhu al mufradu id yudafu fafham wa yatrush da ma yudafu da haka yi min alfazi ko min asalibil umum da haka wa inta umumin Allah suna da yawa thumma la tusalunna yawma idin anin na'im za a tambaye ka shi yasa ni'matani maghbunun fihima kafir minan nas as-sihhatu wal farah kai kokari da maka da lafiyarka kaga ka ci moriyarsu wajen bin Allah wajen bauta ta Allah kuma da haka wannan aikin naka ba shi bane saman ba shi bane saman yanzu kai man abu in ce na biya ka wa man atabi ma alaihi min amal karista haqqa ma lahu alal amal in dauka in baka to shi aikin ka shine me shine sababi ba shi bane saman bal huwa as-sabab na shiga aljanna da haka zaka shiga aljanna ne illa kawai ay tafaddala Allahu alaik fayujibuka Allahu bi mannihi wa fadli malam yace iz domin kuwa amalul khairi aikin wato malam karatun aqida dadi gare shi karatun aqida dadi gare shi baka sanin Allah din ma ta hanyar ne ta aqida sannan zaka iya kiyaye ayyukan ka da zantukan ka da kuma da zaka tafi aljanna ma gaba daya iz amalul khairi domin aikin alheri allazi amilahu wanda bawa ya aikata shi lam yatayassar lahu wato na bai iya sauƙaƙa ba lahu gabawa mutum ya iya yin wannan abin illa bi taysirin lahi azza wa jalla sai da me sauƙaƙawa ta Allah Allah shine yassari maka shi yasa da kaga kana zuwa masallaci ba iyawarka bace ba ƙoƙarinka bane da kaga cewar kana aikin wa kullum muyassarun lima khuliqala ba wai ƙoƙarinka bane ko jajircewarka ko kuma taƙa'a taysir ne na Allah falau lam yuyassirhu Allahu li fi'lihi lahu da Allah bai yassari maka ba wannan aikin to da lam ya tayassar da wannan aikin bai sauko ba gare ka to amma Allah ne ya maka rahama ya ji kanka ya yassare maka wannan hanya ta zuwa aljanna shinan ko man talabban salaka man salaka dariqan altamisu fi ilmat me sahalallahu lahu biyi ɗari ga aljanna har Allah zai yassare maka wannan hanyar ta zuwa aljanna ta haka mutum kada ka zo kana rushe mutane ai Allah bai karɓi kaza na wani ba wani ba dan Allah yi ba a ai baka leka ai mun ji hadisin wanda ya zo irin wannan Allah ya ce ya ɓata aikin naka kai kai kuma na gafarta maka mun yi a cikin almi'an nabawiyya ko na al'itikad almi al-nisawiyya da kuma wancan nashi almi al-aqadiyya to a cikin almi al-aqadiyya malam yace walau lam yahdihi walau lam yahdihi li fi'lihi ba dan Allah ya shirye ka ya maka gamdakatar ga wannan aikin to lam yahtadi lahu abadan da har abada ba za ka shirye ba ga wannan aikin bi jahdihi da ƙoƙarin shi wa jiddihi da bai da hankalin mutum duk ba zai ba. Allah ta'ala, Allah azza wa jalla, walaula fadlullahi alaikum. Kagan ba dan falala ba ta Allah wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha. Wa qala mukbiran an ahli aljanna. Allah ya bada labari game da 'yan aljanna. Suka ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله kaga laula an hadana Allah to yanzu ka wannan ayar udkhulul jannata bima kuntum ta'malun udkhulul jannata bima kuntum ta'malun to shin wannan yana gwada ku shiga aljanna saboda shine saman na abinda kuka aikata kaga wannan ba din kaga ba samaniya ba ce sana udkhulul jannata saboda me bima kuntum ta'malun la wannan ba na sababiyya ce udkhulul jannata ai bi sababi a'malikum ta dalilin su ayyukan dalili ne an gane ko dalili ne da haka aikin sabab ne walaisa saman ba wai shi bane saman dan gane ko ba shi bane saman da haka aka ce urkhulul jannata bima ai bi sababi a'malikum kuma hadisin la yadkhulul jannata ahadun bi amali kaga bi kaga ba wanda ya shiga bi amali sai aka ce bima kuntum kaga bi amali la tadkhulul janna samanan li hadha al amal bai zama a ce wai samani bane a sababi ne eh sababi ne wannan sababi ne na shiga ita wannan aljanna yasa duk in ka duba in ka duba tafsirin shaukani Muhammad bin Ali ash-Shaukani wanda ya rasu tun 1250 a fatul kadir a tafsirin wannan ayar udkhulul jannata bima kuntum ta'malun zaga yace ai bi sababi amalikum ta dalilin aikin hakan ka duba tafsiri na Abdurrahman Sa'idi wanda rasu 1376 yace fa innal amala huwa sabab shi domin shi aikin shine sababi ba wai samani bane ta aiki saboda aikin ne a shi dai kawai ya zama sababi na shigar taku aljanna shine urkulul jannata bima kuntum ta'maluna wannan kenan sai mu tashi insha Allah al'ajalu maktubatun wa muhaddada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah